ba cutar ba ce ko ha وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا نوغ وتأتي ما غنش بكم to muna talatin ga watan rabi'u thani hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam 1447 wanda ya dace da 22 ga watan goma shekara ta 2025 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulughul maram min adillatil ahkam muna cikin kitabul aimani wan nuzur muna cikin baban da yake bayanin hukunce-hukuncen rantsuwa da kuma hukunce-hukuncen bakance malam yace ya nabi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga abu hurairah ta Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman lalle Allah yana da sunaye 199 man ahsaha duk wanda ya lissafe su dakhala aljannata ya shiga aljanna muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi a bai tsallake ba wancan ba mun yi shi ba mai hadisin da ya gabata ko hadisin Aisha ba mai shi ba ko ba yi shi ba an yi shi ba an yi shi maka kawo ayoyi وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أمانكم كان أيوان suka ce ba ba shi bane ba su zo baran nan ko Allah ta'ala ya ce ba ya kama ku da rantsuwar da ba ku yi da gangan ba, ko rantsuwar da ba ku kulla ta cikin zuciya ba, Allah ba zai kama ku da ita ba. Ƙalar ta ce, abinda ake nufi da billahi fi aimanikum huwa ƙaunin rajuli shi ne maganan mutum la wallahi a'a wallahi. An sha abu kaza ka ce a'a wallahi. ko kuma haka nan ne ka ce ha wallahi wa bala wallahi ko kuma i wallahi eh haka nan ne cikin magana eh haka nan ne wallahi shine ake ni da rantsuwa ya sashiya akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da hadisin wa rawahu abu dawud marfu'an abu dawud ma ya rawaito shi marfu'i saboda haka kenan yana nuna irin wannan nau'i na rantsuwa Allah bai kama mutum da shi kuma baka fara ciki kaman rantsuwar da muke cikin magana yawan rantsuwa mutum na magana ita rantsuwa ita ke ce malakau ne yami wallahi tallahi aka yi kaza billahi lazi na rance da ikon Allah aka yi kaza kawai haka cikin labari da kake cikin hira kai ta rantsuwa muna ganewa ko to shi ake ce mai yasashen rantsuwa da ba ta da hukunci ita ba ta da kafara amma dai ba ta da kyau sai dai ba ta da hukunci don kayi ta babu kafara saboda dama kayi ta ba kan wani abu kai ko ka bari ba ita kuma rantsuwa da ake makafara ita ce wadda mutum yake kullawa akan ba zai yin abu ba ko kuma sai ya yi shi ko kuma cikin ita wannan hira ce kawai kai ta rantsuwa kawai an samu cikin Allah ya samu dace wannan hadisi na gaba kina hadisi Abu Hurairah wanda mun karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman lalle Allah ta'ala yana da sunaye 99 sunaye mafiya kyau mana saha duk wanda ya lissafe su ya rike su ya haddace su dakhala aljannata ya shiga aljanna muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi wa saqa at-tirmidhi wa ibn hibban al-asma' imam at-tirmidhi da ya bada wannan hadisin sai ya kawo sunayen haka nan ma ibn hibbana da ya kawo hadisin shi ma sai ya kwararo sunayen gaba ɗaya salo su guda ɗari ba ɗaya kusan su ne waɗanda za ka ganin masu sai da littattafai suna yawo suna sai suna yawo suna sai da ungulawa jini kare wannan shayin to duka sun kawo waɗannan sunaye amma malam belita ya ce wa tahqiqu zance tabbatacce an nasar da lalle zano sunayen idrajun ya ce ƙari ne min baɗi arruwati daga sashen marwaitan hadisi mana kwararo sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ɗari ba ɗaya karkashin wannan hadisi wanda turmidi da nasa'i na da ibn ibana suka yi ba daga maganan manzo Allah bane sallallahu alaihi daga magana waɗanda suka rawaito hadisin ne cikin su wani sai ya kwararo sunaye sai ce ma ga sunayen nan masha nabi sallallahu alaihi wasallam abinda kawai yace Allah yana da sunaye ɗari ba ɗaya duk wanda ya kiyaye sai ya shiga aljanna kuna ganewa ko akwai idraji sharhi ne akwai hadisul mudraj nan mun karanta wurare da yawa mun karanta shi farkon karatunmu na bulugul maram mun karanta shi kama wailul lil aqab min an-nar ba zahi dai ba zahi ka san lemu ne lemu kuma shage sa da sanyi shi kuma shayi a shashi da tsahi ko ba haka bane abinda hadisi yake nuna mamu cewa Allah mai girma da daukaka wato yana da sunaye guda ɗari ba ɗaya kuma zahirin hadisi yana nuna cewa sunaye Allah sun takaita ne a cikin wannan adadin guda ɗari ba ɗaya muna ganewa ku ma'ana hadisin yana nuna cewa waɗannan sunaye guda ɗari ba ɗaya na Allah subhanahu wata'ala suna keɓanta da wata falala daga sauran sunayen Allah subhanahu wata'ala wata falala ce cewa duk wanda ya rike su ya hardace su ya yi aiki da manarsu to zai shiga aljanna yanan ɗari ba ɗaya da in ka rike su ka hardace su kuma kana ganin sun ƙara sa ma girma Allah cikin zuciya sun ƙara sa ma tsoron Allah cikin zuciya to za ka sai aljanna kuna ganewa ku ma'ana sunaye Allah subhanahu wataala imamu nawawi yace ba ba su da iyaka yawa ke gare su saboda girma Allah ba wai ma'anar shi Allah baya da wasu sunaye sai guda 100 ba dai kare ba a yana da sunaye masu yawa kamar yadda wani hadisi ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya as'aluka bi kulli ismin huwa lak Allah ina roƙonka da dukkan sunan da ya tabbata gare ka, sammaita bihi nafsak, wanda ka kira kanka da shi, awan zaltahu fi kitabika ko kuma ka saukar da shi a cikin littafinka, aw allamtahu ahadan min khalqika ko kuma ka sanar da shi wani mutum daga cikin halittarka. Aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaib indaka ko kuma ka kadaita da shi a cikin sanin gaiba a wurinka. kaga ya nuna sunayen Allah suna da yawa daga kenan akwai sunayen Allah masu tarin yawa amma hadisi ya zo ya maka bayanin cewa cikin masu yawan nan in ka rike guda ɗari ba ɗaya kaga girman Allah ka ji tsoron Allah to zaka je aljanna muna ganewa ko wasu ko malamai suna ganin iyakar sunayen Allah kenan kawai saboda wata riwaya ta zo da mi'atun illa wahida ko mi'atan illa wahida Allah yana da sunaye ɗari ba ɗaya ɗari sai guda ne ba mi'atan illa wahida suka ce to wannan nassi ne karare da ke nuna iyakar sunayen Allah ke kamar yadda ibn hazm ya tsaya kama zahiri yana aiki da zahiri ne shi yace saboda haka Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata wannan ƙarin babu wani ƙari wancan hadisin da yana magana da cikin su wannan din ne cikin dai ɗari ba da ɗin dai ne su ne hadisin ma yana magana ne kansu amma yawancin malamai sun saba kai sun ce sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ba su da iyaka babu wanda ya san adadin su ba shi Allah ta'ala mai su ba saboda haka malamai sun yi kokarin kawo sunayen a cikin littattafai su sunayen babu inda ya inganta sun zo ga sunan an zano su duka amma dai suna nan cikin Qur'ani kuma suna nan cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu wasu malamai suna kawo 84 wanda suke daukowa daga cikin alqur'ani mai girma da kuma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma su kawo ko 80 da daya ko 82 haka ne kowa da yadda yake kawo kuma kowa kokarin shi ne yake ya kawo abin da yake gani sune sunayen Allah subhanahu wataala da haka dai Allah ta'ala yana da sunaye masu kyau kamar yadda ya faɗa da kanshi lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwa azizul hakim Allah yana da sunaye mafiya kyau kuma yace walillahi al asma'ul husna kuma yace ayyan mata da ufa lahu al asma'ul husna duk wanda ka kira cikin sunayen Allah to sunaye ne masu kyau haka sunayen Allah subhanahu wataala suna nan masu kyau ko kuma a ce mafi kyau sun bi sunan kowa kyau saboda su yadda ka yi su haka su kowane suna na Allah yadda ka yi shi haka yake ma'anar shi to haka Allah yake da kuma sunan ka ba lalle ba ne yawa ana yi sama sarki baka da sarauta ɗan kaɗan ɗin ba ta duniya baka da ita akwai mutum mai suna sultan akwai mutum mai suna imam wani imam ne ko ba haka ba sunan imam liman amma bai bai limanci saboda ba mai da ilimin kwata-kwata kuma sunan liman kuma suna ne na zane ba wai sunan shi ne na zane imam amma kuma ba ya limanci saboda bi saboda bai yi limancin ba amma kuma an sa mai suna wani malam ne amma ba da karatu sunan yake nan malam amma shi Allah subhanahu wataala haka yake yasa Allah yake sunayen shi sune mafi kyawun sunaye to kuma sunayen Allah subhanahu wataala kashi hudu suka kasu akwai suna babba cikin sunayen Allah shine Allah shine babba cikin sunayen Allah shi yasa zaka ga duk sunayen Allah gaba ɗaya suna biyo bayan shi inda Allah ya tashi zano sunayen shi to sai ya wara da Allah sai ya kawo mu kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin bismillah bismillahi ar-rahmani ar-rahim sai da wara da Allah sannan ar-rahmani sannan ar-rahim haka alhamdulillahi rabbil alamin kaga rabbi suna Allah amma sai da wara da Allah sannan sannan ya kawo rabu haka nan ma cikin suratul hashr da Allah ya zano su huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaib huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik huwa Allahu al-khaliq haka duk kaga sai Allah ya ce huwa Allahu sannan ya kawo sannan ya kawo sauran haka ma da Allah ya zado wal awwalu wal akhir wal zahir wal batin sai da yace sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard sannan yace wal awwal wal akhir wal zahir wal batin shine suna babba cikin suna Allah duk suna suna bin shi ko ba a kiran kowa da wannan sunan ba Allah sannan nau'i na biyu shine sunayen Allah waɗanda suke nuni akan wato sifofi na zatin Allah subhanahu wataala kama al-alim mai ilimi kama al-khabir gwani kama al-qadir as-sami' al-basir mai iko mai ji mai gani ma'ana mai yawan iko ikon shi ya ma mai komi babu abin da ya karyan Allah mai jin da jin shi ya ma mai komi yana jin komi mai ganin da yana ganin komi na uku kuma shi ne wanda yake nuni akan wato raba wani abu zuwa ga Allah subhanahu wataala kama al-khaliq Allah maliki ar-raziq Allah bai bada arziki Allah ka ba mu arziki ne akwai kuma wanda yake nuni akan girma da daukaka ta Allah subhanahu wataala kama al-ali kama al-quddus madaukaki mai yawan tsarki kuma su sunaye Allah subhanahu wataala magana mai rinjaye sunaye ne tauqifiya ma'ana sunaye ne wanda suna tsayawa ne akan in Allah ya ce mu shine wani mu ce shine wani in annabi ya ce mu Allah shine wani mu ce shi Allah ne wani mu da kanmu ba mu isa mu kirkiro ba daga wurin mu mu kirkiro suna mu ce Allah sunan shi wani babu cikin Qur'ani Allah sunan shi wani babu cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine magana ingantacciya ba a kiran Allah subhanahu wataala da wani suna wanda bai zana maka shi shi ba akwai waɗansu kalmomi da suka zo cikin Qur'ani wanda zahirinsa yana nuna ka iya amma tunda Allah bai kira kanshi da wannan ba bai kamata ba muna ganewa ko kama ba a ce ma Allah mahidu tare da cewa aikin shi ne mai shinhidawa ba a ce mai mahidu ba a ce mai zari ba a ce mai faliku duka Allah ya kira kanshi da wannan sunayen amma ya kira ne saboda wani dalili kamar yadda Allah ce fa ni'mal mahiduna ma dalla da mu Allah masu shinhidawa kuma ka ce ma Allah mai shinhida ma'ana masu shinhida kasa mun shi wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun kasa Allah ya ce mun shinhida ta to ma da ladama sun shinhidawa kamar yadda Allah ta'ala ya ce a antum tazra'unahu am nahnu zari'un kuke ciro da shibkar da kuka yi koko mu to baka ce ma Allah az-zari'u mai shibka haka fariqu Allah ya ce inna Allah fariqul habbi Allah shine mai cage kwayar da ka binne ga kasa ya cage ta ta hito ta zama ciro ta zama ciyawa ko ba ka kira Allah da wannan sunan ka shine shine al-fariq haka ba ka kira Allah da makiru mai makirci ko banna'u mai gini tare da Allah ya dangana maka shi wannan abu Allah ya ce wa makaru wa makara Allah Allahu khairul makiri ko ba ka ce ma Allah makiri muna gane ko kuma Allah ya ce wasama wasama banainaha sama mun gina ta kaga Allah ya ce mun gina baka ce ma Allah magini saboda sunayen Allah subhanahu wataala ana dauko su ne daga wurin Allah ba daga fahimta ba ba magana ce na fahimci Allah kaza ke to sunan shi kaza ba tunda ya ce ma shine wani kamar yadda yake tauri cikin Qur'ani kaza ya ce innahu samiyun basir wa huwa samiul basir wa huwa al-azizul hakim shine mutum da yace ma shine wani mai kaza mai buwaya shine wani mai hikima ya isa ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam in ya kira shi da wannan suna haka malamai suka yi sabani game da ma'anan ahsaha din nan man ahsaha me yake ni ko suka ce harda duk wanda ya harda ce kuma shine zahiri man ahsaha duk wanda ya haddace waɗannan sunaye ɗari ba ɗari ba ɗaya a shiga aljanna wasu kuma suka ce a marasa haɗin nan yana ɗauke da fuskoki da dama fuska ta farko shine mutum ya lissafe su ya zanki kirga su har sai ya ƙididdige su gaba ɗaya ma'ana kai ya tsaya akan sunaye guda goma ko guda ashirin ya kirge duka gaba ɗaya kuma ya riƙe su yake ne kuma kaga wannan ba wani aiki bane in kai wata kana yi sai ka har da ci wata guda kullun ka kullun ka ka dauki guda nawa kullum ka doki guda guda biyar guda biyar kullum ka rike biyar kullum ka rike biyar kullum wata dai ka harbice su kuma sai su zaman tomi abin maimaita maka kullum ka tashi da safe ko da rana ko kana taya sai kai ta faɗi kirari ne kake ma Allah in ka rike shi kirari ne kake ma mahaliccinka wanda ya kawo ka duniya kamar yadda kake sarkawa da mai gidanka saboda kana ci kana sha karkashin shi in ka fara hira kan shi ba ka bari shi ka zagare kai ta yi kai ta yi to sai kai ta ma dan adam dan wanka ba ka ma Allah ba hana ka ma dan wanka ba saboda yaban shi saboda yana kyautata ba dole ne kare ba Allah ta'ala kullun yi maka yake shi ma shi ya dacewa kai ta mai wannan yaba kai ta zana sunayen shi kana karanta kullum kaga in ka samu ka haddace minti nawa za ka karanto su gaba daya shekarun bayan arba'in da suka wuce za ka mutane sun haddace su da sauki ba wahala wadda ta wancan lokacin babu rikici sosai duniya tana kwance lahiya ko ba haka ba masu tallan littattafai zai ga mutane na ta sai suna karantawa don lokaci kadan zai ga mutum ya har da ci lokacin zuciya da kwakwalwa tas tas yanzu ma ba wata matsala muni muka kawo maka muna yi ceton kan maurin Allah in mun shirya sai Allah ya raba mu da duk halin da muke ciki da duk wata damuwa amma in ba mu shirya ba kuma haka za a yi ta yi kadaran kada yawa ji daɗi gobe ba ba sha wahala shi ba sha wahala ka ta sha wahala kuma sai a ji daɗi haka za a yi ta rayuwa amma mun shirya to insha Allah Allah subhanahu wataala shirye ke sauya mana halin mu mun tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya taimaka mu wannan shi ne mutum ya ƙididdige su ba tare da ya tsaya a kan waɗansu ba duka gaba ɗaya inda sunaye ne ƙwara-ƙwara ne ba sunaye ne waɗanda ake haɗa su da maganganu da yawa kowane guda ɗaya ne Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Azizu Al-Hakimu As-Sami'u Al-Basiru Al-Latifu Al-Hakamu Al-Adlu gaya nan kowane guda guda guda ne in mutum ya yi niyya akwai falala sosai falalan shi ne Allah ya ce inda ka rike su za ka taya aljanna inda ka rike su ka har da ke su da lokacin da aka kira ka aka ce ga yawon musu kana ya kai su don Allah ya yarda za ka taya aljanna da kuma yin aiki da manasu me aiki da manasu shine mutum ya lura da manasu ya tilasta ma kanshi abin da suka kumsa muna ganewa ko idan ka san suna Allah ar-Razzaq to sai ka yarda da cewa Allah kadai ne mai da arziki haka sauran sunayen Allah subhanahu wataala idan ka san suna Allah al-Hakim ka san ma'anar shi to sai ka mika waya ga lamarin Allah gaba ne cewa Allah babu abin da yake bace da hikima yake yi haka in ka san suna Allah al-Alim sai ka yarda da cewa duk ilimin duniya gaba da Allah ya raba ya ba mutane kuma sai ka san ki roƙon Allah subhanahu wataala da bi da wannan suna nashi na mai ilimi ya baka ilimi tunda shi ke ba kowa haka al-Quddus in ka bare sai ka tuna cewa Allah ta'ala mai tsarki ne ta ko'ina duk wata tawaya Allah subhanahu wataala ya tsarkaka daga barci duk wata ragowa wannan dai shine takaitaccen magana tana da yawa kan wannan hadisi bari mu tsaya haka ka yi ta maganin ma kasa rike. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أن قال حديث دك أسامة بن زيد الله يكارى مسير ده يجب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله تلا من شاء الله سكارة تبتا قريش ياتي من صنع إليه معروف دوان دا أكا أيكتا كوتا تاوى زوا قريش دوان دا أكا يمشي وانا الهيري faƙala lifa'ilihi sai ce ma mai aikata mai wannan alherin, ya zaka Allahu khairan, Allah shi saka maka da alkhairi, faƙad ablaga fi sana lalle wannan mutumin ya kai matuka a wurin yabo akhrajahu tirmidhi imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisi wa sahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta shi saraka annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labari a cikin wannan hadisi cewa duk wanda ya maka alheri duk wanda ya kyautata maka ko wace irin kyautatawa ce karama ko babba ka yi karhinta ko ko baka yi karhinta ba kyautatawa da haka ma duk wanda ya kyautata maka to ka mai tukuici da irin wannan magana idan ka mai tukuici da irin wannan magana ma na karama ba me da mashi za ka yi ba amma in ka me da ma ana so sai ma ka sake yi mai wani alheri amma in ka ce mai jazakallahu khairan ba sakallahu khairan ba jazakallahu ka koya ka yawa ta wala ke akwai jazakallahu ba a cewa sakallahu sakallahu khairan yana da ma'ana cikin larabci ma'anar shi sabanin ma'anar da ake so ta hito ne in ka ce sakan lawa khairan ka ce Allah ya durkusar da alherin ka Allah ya sa alherin ka ya faɗi ƙasa a ga ai bai ba amma jazakan lawa khairan Allah ya saka maka da alheri mana ka kyautata mana kai ma Allah ya kyautata ma wanda wanda ya faɗi wannan to ya kai matuka a wurin yabo matuka mai girma kuma wannan baya nuna nan kare za ka tsayawa muna ganewa ko a cewa duk wanda ya kyautata ma to ya kamata sai ma ka kyautata mai akan kyautatawar da ya maka shi yasa wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna du'a idza ajaza al-'abdu 'anil mukafa'ati mukafa'atun lalle ita addu'a idan bawa ya gashiya daga ya rama ya rama alherin da aka mashi ina ma alheri asali kamata kai ma karama shi yayi amma in ka gaza ba ka iyawa ba ka da komi in dai ba abin da aka bada za ka beda ba kuma muna ganewa ku in dai ba za ka iya bedawa ba to in kai addu'a to ka saka da alheri kai ma ka rama abin da aka mana alheri wannan hadisi muna cikin babin da yake magana rantsuwa da kuma bakance malam ya kawo shi ban san me alaka ba ah muna cikin baban rantsuwa ko muna cikin baban alkawari to me alaka wannan hadisi da baban da muke ciki hmm ba da wata alaka alaƙar shi dai kawai koyarwa ce ta addinin musulunci malam ya kawo wurin amma ba na ya kamata malam ya kawo shi ba kamata ya kai shi can cikin baban da yake bayanin ladubba na kwarai ba nan wurin ba saboda nan ba ya shiga rantsuwa ko ba ya shiga cikin bakanci idan kaga babu alaka sai dai alaka ta addini kawai cewa dukkan su maganganu ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وعن ابن عمر رضي الله عنهما an karba da shi daga Abdullahi da Umar Allah ya kara musu yarda anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu laha anin nadri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani daga bakance alkawari abinda ake ce ma annadru shine ka sanya ma kanka ka azama kanka wani abun da Allah bai azama maka shi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada wa kana yace innahu la ya'ti bi khair lalle ba kance ko alwashi baya zuwa da alheri bai kawo alheri muna ganewa bai kawo alheri saboda bi mutum yana iya yake cikawa mutum yana iya bakance kuma ya kimi ki cikawa ce zai azumin kwana uku in ya samu laya in ya tashi kuma ya ki kaga bai zo da alheri sa'an nan kuma abin da ya sa manzo Allah ya ce bai zuwa da alheri saboda dan me ba za ka yi azumin ba sai an baka wani abu dan me ba za ka bauta ma Allah ba sai in Allah ya maka kuma Allah kullun yi maka yake kaga bai zo da alheri ba a ce kama Allah sharadi in ka mana kaza na maka ba yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba kance bai zuwa da alheri kuma da yawa masu yin shi ba su cika wani zai ce in ya samu kaza zai yanka rago ko zai yanka sa sai ya samu abin kuma sai kaga sai kai rago kudin shi wajen ka ɗari da wani abu sa wajen ɗari biyu da wani abu bari dai ta yi istighfari tun da ya bakance bari kaga bai zuwa da alheri wa inna ma yustakhraju bihi ana hitowa ne da shi bakance min al-basili daga mutum marwaci mai kyauta ba ruwan shi kawai bada zai ya bada sai ce Allah albarkacin abin da na bada Allah ka bani ka mai kyauta kenan amma marwaci sai rike abin shi ce Allah in ka bani na bada amma kuma da haka nan da wanda ya bakance ya cika lokacin kiran sallah ne 20 dare sai ragewa ke ta yi amma lokacin karatun namu sai ragewa ke yanzu duka minti 30 ne muka yi tsara minti biyar kuma a tsaya saboda haka wannan hadisi yana nuna makaruhi ne mutum ya bakanci amma in yayi sai ya cika kuma an ka cika din nan zaka samu yabon Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya yabi masu cika bakanci yufuna bin nadri Allah ya ce suna cikawa da bakancen da suka yi saboda haka duk wanda ya bakance ya cika to zai samu kyakkyawan yabo a wurin Allah subhanahu wataala amma asali ba a so ka yi amma in ka yi to ya lisumce ka yawa dole ka cika wannan bakancin da ka yi in ba ka yi ba to ka fara ta kama ka kamar kayan rantsuwa ne saura ka kace idan wani dan uwanka ya dawo daga balaguro in matarka ta dawo daga balaguran da ta kai lahiya to ga abin da za ka yi ko in ta haihu lahiya da in ta tashi haihuwa ana mata hoshi sai ka ce in ta haihu babu hoshi ta haihu da kanta to za ka yin sadaka kaza muna ganewa ko ko kuma wani ciwo da take yi an yi an yi magani kasar Nijar din nan gaba daya din likit ba wani likitan da bai ganta ba sai aka ce ma sai an tayi kasashen waje ko sai an tayi Maroc ko Tunisia ko sai an tayi kasashen Turawa ko America ko China ko wani wuri ko India to sai ka ce in dai ta dawo lahiya ta rabu da wannan ciwon to sai kayan kasa kuma sai ka yi sadaka da buhun shinkafa goma kuma sai ka yi sabon kaya da kaga gida kaga gida mai kaga gida shi dalin da kake kanta ana ta kashe kuɗi ba a samun lafiya daga ce wannan kara Allah inda ta samu lafiya ta dawo ta rabu da wannan ciwon to sai na ɗinka malin malin guda goma na raba ma malamai kowace malin malin guda ta gisna kaga miliyan guda kenan to in kai sai ka cika tunda ka riga kai to sai ka cika an baka cika ba sai ka sai kai kafara domin kamar rantsuwa ne saboda haka in san samu ne abinda hadisi yake nuna mu manzo Allah ya hana in san samu ne kakka ya bakanci amma an kai to ya lazumce ka amma asali so ake kawai ka bada tunda Allah ya ce ka bada ka bada in ya so sai kai kamun kawa da sadaka da kyautar da kai ka ce Allah albarkacin abin da na bada Allah ka taimake ni kenan Allah na yi sadaka da malum malum balaluwa guda goma saboda matata ko ɗana da yake da wani ciwo a yanzu bai samu lafiya ba Allah ka ba shi lafiya amma ka zo ka ce in ya samu lafiya ka bada zai dawo ba lafiya kaga ba bada haka za ka yi da Allah sai ya maka kamar shi alhali kuma kullun cikin neman shi kake kullun cikin rahama shi kake Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada kuskuren da muka yi kuma Allah ka yayi mana Allah ka samu gyara Allah ka amfane mu da abin da muke karantawa. Sai a kira sallah.
Na'am.
Yau, salamu alaikum. Allah, mace ce ke tare da mijinta. Sai ta gane mijin yana awa mu'amala da wata. Sai ta ta gane haka cikin salulai. Kuma suna zuwa otal suna abubuwan da bai dace ba. To sai ta samu lambai macen sai ta gaya mata da tahobari. Sai ta macen ta ce ai in ma biki hankali ba ni ne zan zamanto sanadiyar ko rabu da mai gidanki. ta ce ta yaya in kika tona mu asiri ki gani to ita wannan abin ya bata haushi sai ta ma mai gidan magana gashi abin da kake kuma gashi na gane domin na dau salula duka abubuwan da kuke kuna taya da hotel ko mata arni shikenan kawai sai suke ta ma ba ta kalla ce an sake ki shikenan to ta ce yanzu haka da ta yi ta shiga yanzu ya sake ta to ta ce tana da iko ita ma ta tunda ta san mijin macen wadda ta sa a arman ta ya ɓace ita ma ta gaya ma mijin waccan da cewa ke kin ga abin da mijina ke yi tare da tare da ita ma mai aure ce kenan.
ita ma mai aure ce ta ce yanzu halin take an sake ta jiya suka bugo man na ce su bari sai wani tallo ta ce yanzu halin take ya ba ta a takarda ya kore ta kuma ta ga baki- tana cikin bakin ciki kuma shi mijin waccan bai san ba da abin da mai gina ita yake ta ce to wai tana da iko ta ma ta tai ta ga ma mijin ta ma tura mai hotuna abubuwan da suke na la- lata dan ita ma ta ramka bakin cikin da ta shiga yanzu wata bai Allah ke tambaya cewa mijinta yana alaka da wata bashi to shi ne ta bibiyi wayar shi har ta ga lamba waccan mutum kuma lalata suke sosai amma suna zuwa kuka to shi ne ta kira ta ta ce ta bari ta sha wa mijinta laya da sauransu ne ta kuma sai ta ce in baki hankali ba ni ne ma sanadiyar mutuwa wurin haka wa ta ce kamar ya ta ce an kika matsa in kika tona mu masu yi to auren ki mutuwa za ita kuma da mijin ya zo sai ta gaya mashi ta ce ta san abin da suke tsakanin shi da wance da za ka za ka za ka Shi kuma sai ya ce ma ya saki to kaga dama wannan kuskure ne ya kamata ki kira waccan ba shi ya kamata ki kira shi ya kamata ki yi magana Allahu akbar.
kuma ma bai kamata ba ki zan gidi wa wayan miji yauwa ba ma yare yanzu ga yanan kin da saboda haka komi tsakanin miji da mata sasantawa ake sannan a yi ta hakuri ana ana sasantawa ana sulhu ana nasiha ba ruwanki da waye shi ba kin ga abin da ya miki to yanzu abin da take tambaya ita ma tun da waccan macen mai aure ce ita ma ya kamata ta tona asirin asirin ta wurin mijinta dan ita ma a sake ta tara bai kamata ba Allahu Allahu
tunda shi ma mijin bai sani ba to ya kamata ta tona asiri saboda mijin ya sa abin da suke yi wannan ba aikin ki bane inda ke kin tona asirin naki ya a- auren naki ya mutu suke hakuri amma ba ki da damar rama bai kamata ba sai abu wata hanya wadda za a sasantawa ki dawo ki ci gaba da rayuwarki in kina iya zama da shi in kuma dama ba ki zama da shi shi ke ba ruwanki da harkar shi ki bari yadda asirin shi ya tonu auren ki ya mutu su ma dan ta Allah ba zai kyale ta ba sai Allah ya rama maki ya hakuri kawai Allahu na'am Adal wanga kuma ya ce yana aiki kwantara da gwamnati sai ya dakanta shiga proje. Yanzu ana nan da ya kare projen yanzu sai ya dawo gwamnati ko ya aiki mushen kwantara haka. Sai ya ce to lokacin da ya dawo a cikin utu ne. Yanzu sai ya ɗauki salar ɗin utun da ya aiki ya ce to dama shi mushi an san bakan sai ana biyan shi. Ya ce to yanzu tun da wata ne da ya farka cikin cikin bakansu ne ya aiki yi aikin eh to zai ci wai ya canye wannan kuɗin uku da ake ba mu shani da ba su koya ko ko a bai kamata ya ci ba tunda ai sabon kwantara ne shi ba ba matsala wani eh na mutum ne ma abin nan mushallakon ne to da aka shiga bakan sai sai kuma ya ya abin nan ya shiga wani aiki daban cikin bakan su ne ya bakan su ba aiki zanne ne kuke wata ana biyan ku ai babu wani aiki da yake ko eh ba ai
ai kudin da yake tambaya Yawa.
bayan ya tayi wurin aiki Eh.
wannan kudin na bakan su yawa yana can wurin wani aiki Eh.
su ya iya cin su in ya eh bashi tunda yanzu da ya dawo saba gida ya yi shekaru ya ya bar gwamnatin ya yi shekaru to yanzu da ya kare wancan proje din ta dakanta sai ya dawo ya ci ya ci gaba da kwantare yanzu kenan ya fara aiki wata kayan vacance ta yi to yanzu in wat- in vacance ta shiga a watan ga uku da ake biyan mushani ba su aiki yana iya ci wannan yana kuɗi.
yi jibi tunda yanzu ya dawo aiki ya dawo iya dawo haka ya yi shekaru ya shi aiki to kuma ya- aikin ya kare ya dawo koyawa haka to yana dawowa koyawa wata ɗaya sai aka shiga ba yau haka ne.
ko da ma yana dawowa bai yi aikin ba aka shiga ba kansu tunda ya riga ya dawo ya ci gaba da aiki Eh, shi ne.
kudin da aka ba shi halin ne ya ci Allahu Akbar.
amma in ya riga bai gayi bai ta yana wani aiki kuma na ana biyan shi Ya.
wannan shi ne baya da kyau Na'am.
Allah ya kiyaye Amin.
na'am wanga kuma yake cewa shi ya yi rantsuwa don ya kare kanshi amma ya san wallahi ya yi karya ya ce ya ya za shi
ya ce ya rantsuwa dai ya kare kanshi amma ya san rantsuwa karya ce ta yi istighfari ya tuba kuma ya bayyana cewa karya yi Na'am.
ya je ya karya ta kanshi cikin ba cikin mutane ya rantsuwa ba
wannan shi ya ce ɗalibi ne ya shiga shekara ta jaraba yana bar addu'a ga malam asas addu'a to Allah ya bin ya sa ci jaraba na'am
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
alaikum salam Malam wannan tambaya yace eh makwacin shi ne ce ya shuka mangwaro. To sai reshen mangwaro sai ya hado cikin gidan shi. Yana zura mai kamar ganye hakan yana sharuwa. To kuma in yi iya kuma iya suna haɗewa kuma cikin gidan. To ya ɗauka ya ci sai an yi an gaya mai gina hukuma sai an gaya mishi.
ya ce makwabci ke gare shi ya shuka mangwaro wani reshe na mangwaro ya shigo cikin gidan shi yana zidda mai sunnuwa yana zidda mai shara haka yana sharewa ko kuma haka in lokacin da ya ya yi mangwaron ɗiyan na faɗuwa gidan shi ko ya halitta ya sha wannan ba wani abu dama in dai abu in dai ba yawa ya yi ba ba wani abu sai ka sha ba la da shara ba maka wannan ba wani abu ba shara da ma aikara inda gida Allah saboda kiyaye haƙƙin makwabtaka su kuma waɗannan ɗiyan mangwara da suke waɗawa abu ne wanda ba su kai suka kawo ba ba sai ka gaya mai ba ma tunda baka gaya mai ganye na waɗuwa gidanka su ma sai ka kyale shi in dai ba sun yawa ba in mangwaron ya yi yawan da har sai ka kai kana azama yaran ka talle shi ku kaga haraka ta lalace amma in dai dan nasha ne dan kwara biyar shidda bakwai haka da fado a shanye wannan babu matsala na'am shikenan Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mutum ne, Alaikum salam.
na'am, mutum ne yake sallar jam'i. eh, Amma wajen kayan wajen kayan kasuwar shi na saidawa bai taya masallaci wajen saboda ka dauki mashi kaya ko ya halitta yi wannan.
mutum da yake sallah wurin kasuwar shi baya zuwa masallaci don tsoron ka a sace mai kaya dama sallan mutum ɗaya ko kuma bin sallah daga nesa ya halitta musamman ma ko wani dalili Ina akwai mutanen da zaka kayan shi ba su tattaruwa saboda yawan su bakin shago in yace ta sallah sai ya tattare sai ta masallaci ko baya da mai tsaro shi kadai ne kaga wannan larura ce mutum na ya tsaya in dai masallaci ba da nisa da shi zai tsaya ya sallar shi cikin masallaci ha bismillah wani Na'am. Amma mutum ne kuma yake tambaya yake cewa bayan sallah ta- tarzihin na bayan sallah to yana yin shawani sai ya ma- sai ya mance ko adadin ɗan gaba kenan ɗari ba ɗari da ke tarzihin ya koya ya ce tasbihin da ake bayan sallawai wani lokaci sai ya manci adadin nawa ya yi yawa
ka tsaya ka haji hankalinka ba ka zo masallaci kuma ka kasa natsuwa ka zo kana tasbihi ka kama ka kasa natsuwa ɗari ba ɗaya ne ko kawai zaka ko talatin da uku uku ƙarshe ka ce mi ko kuma sai ya gagare ka kalga ɗari ɗari ba ɗaya sai ya gagare ka saboda sai ka koya kowa koyo yake iya kowa tsayawa yake ya natsu Yawwa. ka tsaya kana natsuwa kana lissafi kana lissafi kakka yarda ka zo kana tasbihi ka raba hankalinka kana tasbihi kana tunanin wani abu to kullum ma ba dole kisa ya bace na na'am zan ga tambaya istira- istihara ta ta Jabir bin Abdullahi wai ita kadai ce ko ko akwai wata istihara wata inganta da wannan sallah wai na tambaya istikhara wanda Jabir ya rawaito ita kadai ce ko akwai wata ita kadai ce ita dai kadai ce za ka yi wannan wanda ake sallah raka biyu in ka kare ka yi addu'a ka ba Allah zaɓi zaɓen maka alheri cikin abubuwan da ka sa gaba na'am na sai da zan ya- wai da ya ga wasu suna yin wata da- da tabzaha ko ya wai ya ga wasu Ha?
wai ya ga wasu suna yin ta da tabzaha wata istihara ta ta tabzaha ya ce ya ga wasu na istikhara ta tasbaha wannan ba istikhara ba ce Ah,
yadda za a mika ma a ce ka zaɓa ka zaɓa wani yan carbin da kake so wannan ba istikhara ba ce manzo Allah bai koyar da ita ba sallallahu alaihi wasallam wanda aka koyar shi ne kai sallah raka'a biyu kai addu'a ka roki Allah ta'ala wanda ba akwai alheri ya baka in ba alheri kuma ya baka wanda yake shi ya musanya ma da shi ba shi kenan ba amma ba laihi mutum ya bara addu'a wurin malami Yau ka gaya ma malami ga matsalar ka kana so ya kama ma da addu'a cikin addu'o'in da yake wannan ba matsala amma ya ce ma ga abin da za a yi ko ya ce wa ma carbi ya ce duki daidai yadda ka dogo sai ya ce kawo sai ya diba ya lissa wa ɗayan carbin kuma sai ya kara yadda ya ce da wannan ba istihara ba ce istihara sai na jabir ya ce mandala yana koya mana istihara kamar yadda yake koya mana sura ta ƙur'ani haka ake sau da haka disa bayan koya musu na'am ha?
sifra addu'o'i Allah ya biya mana bukatu gaba daya. Allah ka shayi mana hawayenmu. Allah ka yaye mana dukkanin matsalolinmu gaba daya. Allah ka kara mana ilimi mai amfani duniya da lahira. Allah ka kara mana haɗin kai da son juna. Allah ka raba mana rabo kai. Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci. Marasa lafiyan ma Allah ka ba su lafiya. Suna nan ko suna gida ko suna likita Allah ka ba su lafiya. Marigaya Allah ka ji kansu da gafara da rahama. Allah ka sa sun huta. manema aiki Allah ka ba su aiki mai albarka manema kasuwa Allah ka ba su kasuwanci mai albarka matasan ma Allah ka shirya mana su samarin su da matan su ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ya Allah Allah ka ba ka san mu kwanciya hankali da zaman lafiya Allah ka ba ka san mu arziki da wadata Allah ka raba yan kasan mu da rishi ya Allah Allah ka raba yan kasan mu da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah jami'an tsaron mu Allah ka kare mana rayuwar su ya Allah daga hararen yan bindiga da yan ta'adda ya Allah Allah ka kara mana imani, Allah ka yabe mana zunubanmu, Allah ka samu kare da duniya lafiya, Allah ka samu cika da imani. Waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka biya musu bukatunsu, Allah ka shayi musu hawayensu, wanda suke nema wurin ka Allah ka ba su ya Allah, Allah ka ba mu kakka hana mu ya Allah, Allah ka ba mu kakka hana mu ya Allah, Allah ka wadata mu ya Allah, ka raba mu da talauci ya Allah, Allah ka raba mu da yunwa ya Allah, Allah ka ba mu ci maka mai albarka, ka ba mu kasuwanci da aiki masu albarka ya Allah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين